to kaji
فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما da itacen ta zo haka sai itacen ta haka ta bare da kanta nan sai ta sa jijiyoyinta daidai inda kafan annabi yake nan kuma ta bude ta bare nan jijiyan ta sa inda kan annabi yake da kafan annabi ta sa annabi a tsakiya haka ta ce ita ma gadon annabi za ta yi mana ku duba ladabiyar itaciya da kanta ta bare kanta rabin nan ta za a jijiyanta nan rabin kuma ta za a wajen kan annabi tana tsaye a tsakiya ta ce gadon annabi za ta yi da mun santa ni da lokacin da ake zuwa ziyaranta in na je da ni ne a ba yadda mutane suka yi zan yi kudin ga itacen nan ni kyale ai kari zan mata na kuɗi yi mana a kuɗi zan mata kari a sai na mata yau in ba haka ba zan yi ya zan yi wanda yau annabi hidima yi mana kuma na zo gindin itaciyar na noma na noma na gyara na ce a kawo ruwa na zuba kamar bokiti goma ko duro ɗaya na ke ki sha ruwa Allah ba mu albarkacin ki sai ka ba ta ruwa ta sha kullum da dama sai in ce kuma in zan ta koma garin mu na je ziyara sai in ba da kuɗi in ce don Allah ta buƙaci ruwa zuba mata sai wa annabi hidima mu wajibi ne dole mu yi wa wanda ya wa annabi hidima mu yi mata hidima yi mata hidima Allah ya saka mata to yanzu Allah sai mu mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi to ka ji itaciyar ya aka yi wa baqiyat ala saqaini ila waqtina har zuwa ga lokacin alƙari iyar alƙali ce itacen yana nan ziyara yake zo in ka je maka ce ka je ka ziyarci itacen mana in ka je za ga za ga haka kai haka daga nan ta ka kusan littafin nan naku nan ga nan sai kai kuma sai kwanta kana birgi ma ka ce nan annabi ya kwanta ga gurin kwanciyarsa da ya kwanta za ga ga gurin inda ya je kai ga inda ya je kafa ita kuma muka je in muka je kaga sai ka kwanta mutane sun zo sai su kwanta suna birgima su ce nan annabi ya kwanta ziyaranta ake zuwa ka je za ga ta haka ta ba annabi kariya eh a ji a ziyarce alƙali ya ce har lokacin mu dai bayan annabi ya bar duniya da shekara ɗari bakwai ma an je ziyara tana nan to kuma alƙalin yanzu ya bar duniya yi ma kai ɗari bakwai yanzu ba mu sani ba ko tana nan ko yaya abin ya yi nisa to kaji Allah mun gode maka Allah ya saka itace da alkhairi sai aka yi wa hiya hunaka ma'rufatun mu'azzamatun wannan itacen fa sananniya ce kowa ya je yana zuwa ziyaranta hunaka a wancanan wannan guri itaciyar duk wanda ya je ziyara yana ganin ta kowa ya san ta ai eh me kike cewa hiya hunaka ma'rufatun mu'azzamatun ai ga ta nan ma'rufatan sananniya ce mu'azzamatin abin girmama duk wanda ya ji za a gai ziyara yana girmama itaciyar yace baiwar Allah kenan Allahu akbar wannan ta yi wa annabi hidima za a girmama ta ku kuma ku dinga hangowa da idanun zuciyarta dan kamar na ganin ta gata eh abin girmama ta ne Allah ya saka mata da alkhairi ai da mun ga itacen da ta yi wa annabi hidima ma ai da barkan to ka gani
ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام ومن ذلك يا بدا wannan hadisi Anas akwai hadisin da Anas ya rubuto kamar yadda Ibn Majah ya rubuto da Darimi da Bayhaqi أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم
جماعة وأنا متن وأنا الله أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل yana gaya annabi bari mu ji abin da ya gaya annabin mu sai kuma yi da hankali ku ji me yake cewa wa ra'ahu hazinan atuhibbu an urika wata ayatan rana sai jibril ya ga annabi yana cikin taban zuciya ran sabace ya zai gan shi ya ce ya jibrilu ya ya annabin Allah me dalilin da an maganar kabace ce kai jibril mutane na ne suke kare ta ni abin da ya faɗa ce ƙaryatawa na ne mutane na ne da abin da nake faɗa suna ƙaryata ni shi yasa ka gare na ɓace abin da annabi ya gaya jibril kenan sai jibril ya ce to shi kenan a tuhib an urika aya tun da kana so kana so ne na nuna ma aya alamata ala sihati nabuwatika wa sidqi risalatika bisa ga iz- ingancin annabtanka da gaskiyar manzancinka kana so na nuna ma aya mm.
qala na'am
sai ce kwarai uhibbu ina so an tare ni ayatan min ayati rabbi liyadma inna qalbi mm فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي
ana cikin haka fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsinkayi ila hijratin yaga wata itaciya ba'idatan alesa min wara ilwadi a bayan kwari itaciyan take ay allazi kana bi wal ma'ana min qaddamu aw kalbahu to sai ga wannan itaciyan tana bayan kwari فقال ادع تلك الشجرة فقال jibrilu sai jibrilu yace ya rasulullahi ud'u tilka shajarata ka kira wannan itaciya mana
فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه faja'at ilai wani itaciya tana zuwa tana zuwa tana zuwa Allahu akbar hatta qamat bayna dai sai da tazo ta tsaya gaban wannan annabi na Mhm.
قال مرها فلترجع sai jibril ya ce kala murha ka umarce ta fandar ji ka ce ta komo inda ta tsiro kuma ta je iya gurin ta tsaya Mhm.
فعادت إلى إلى مكانها
fa'adat wani itaciya da kanta ta koma ila makaniya zuwa gurin ta ta zo gaban annabi ta koma gurin manzon Allah sai aka yi daga Wa?
nan وعن علي نحو هذا shi ma sai da na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na wa hada an samu misalin haka gurin Ali ibn Abi Talib Mhm.
ولم يذكر فيها Shi جبريل amma wancan hadisi na sai da na Ali ibn Abi Talib walam yadhkur fi jibril ya jiki ba ambaci jibril ba Mhm.
قال اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها
Ƙala a wani ruwa ya ce Allahumma ya Ubangiji arini ayat Allah ka nuna min aya mana mu'ujiza Adama inna biya wanda zan samu nutsuwa da ita wa da fa'ala hazana na iyaye bakin ciki anni a gare ni bi sababi ha dalilin ta la ubali wanda ba ruwa na la ta siru wa la ta zo ba zan ƙara bakin ciki ba man kazzaba ni ga wanda zai karyata ni ba da ha a bayansa Allah ka nuna min aya mm.
فدعا شجرة مثله to dan anan ya kira itacen kamar yadda ya zo a wannan ruwayar sai ya kira itacen وذكر حزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه
to kaga kamar yadda muka goya muku a baya wa zakara ana nabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci huzunu ta manzo ciyarsa litan zai saboda mutanen sa ne suke karyata shi eh annabi yana so duk mutanen sa su ga aljanna amma kuma duk adawa da yake gamawa da shi a gun mutanen sa ne eh duk bakin ciki yanzu gani na mutanen sa ne to kuma yi kuma rayuwa lahira an kaje ka wuzo ko aljanna za ka yi ga mutanen ka safi kowa yawa to su ko wasu mutanen Allah bai gane da su ba haka ake ta shan fama mhm.
وطلبه الآية لهم لا له
wanda da ka ga neman ayan da annabi na mu'jizan wai ba fa dan kansa ba lahum dan su mutanen ne imanin su ya karu la lahu a ba ga kansa ba mhm.
وذكر ابن إسحاق malam dan isyaga imamul magazi shine ibn isyaga an ce ibn isyaga imamul magazi kaza ruwahu abu nu'aym abu nu'aym a dalailin nubuwa ya arwaito daga abi amama ya rawaito yana cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم
shugaba Allah ya yarda duk inda aka motsa dai sai ka ji an ce annabi ya ce malam sai mu je mu a birni muke mu a city kafin city ko a birni muke kaga muna jin daɗi yanda ka san wani birni ne muke jin daɗi a tafiran manzon Allah ina kana ga maraya kake ina kake a maraya ka zo gurin da ake ambaton sunan manzon Allah ka zo birni ka ji labarin manzon Allah me ake cewa me annabi ya ce da dimi-dimi me aka ji a bakin manzon Allah to abu mu yi ne birni kana birni malam ka zo masallacin nan kai ka zauna birni kai kai dan mara sai dariya ce dan maraya kenan ce dan maraya ka ji kana jin daɗin ka malam hankali ya kwance malam ka ga Allah ya baka lafiya ga nutsuwa ga kwanciyar hankali Allah ya lullube mana sama muna zaune lafiya ga mu a wadace ga hankali Allah ya bamu ba mu da aiki sai an fitan manzon Allah ba mu da wasu shunguloli sunguloli babu ana zaune shiru duk wanda gani hankalin sai yana kan annabi Muhammadu Allah ya mana baiwa in Allah ya ma baiwa ka faɗa ta azizu bi ni'matin lahi shukran Allah ya ma baiwa baba Allah ya mana baiwa Allah ya mana baiwa ka saki gemu ka saki gemu ka yanda kake so mun gode maka Allah mun gode maka alfarman manzon Allah gaban annabi Muhammadu an sai ka ji daɗin wa in ta'udu ni'matul lahi hadisi ai ba zai kirga ba malam ni'ima wa irin wannan malam a wannan zamanin ka ji ba tunanin komai a zuciyarka a hankali a hankali san annabi yana rike zuciyarka ana rike kahin zuciyarka da san annabi ka ji gam ka kamu ka ji kurin tsimin san annabi yana motsa maka ba tsimin san duniya ko wani tunani ko jin haushin wani ko hasada ba ba Allah ya ɗauke ba hasada to dai za a yi wani hasada mu da muke neman annabi in duk duniyar nan Allah zai baka ina ruwanmu ina ruwanmu da kai mun yi nisa ai ya abin da muke hangowa muna so Allah ya ba mu annabi ko bai za mu tsaya muna wani hasada sai dai mu buga kwanji da kai akan san annabi wannan kuma dole ne in za a jefar da abu mutum zai dauki abu a sa wawa wanda Allah ya ba nasara sai a gwada karfi Allah ya ba mai rabo sa kuma Allah ya da za mu dauke wannan ba za mu bari ba amma gurbin ma hasada dan ka samu wani duniya wani mulki ya na ruwanmu da kai ba ruwanmu mun yi gaba yi wanda yake tafiya jirgin sama dan keke ya lalace zai zai yau keke hasada kaga tafiya mu yake fa wani ne yana tafiya da keken sa ya lalace ina ruwanmu mu da muke jirgin sama muna tafiya jet aeroplane mun saki fuka-fuki muna shan AC ana ana tafiya kuma dan keken da ana lalace mu je wai mu ce wannan keken da ma za mu je ai mini fa nan jirgin sama yanzu ya koma ya yi na kasa na kasa ma ba ma gani bare wani mai keke ko mai mota kun yi tafiya ta yi tafiya ta tafi ni mana mu burin mu Allah ya ba mu annabi saboda haka hasada ba gurin sa bane Allah ya cire mana yi da hasada da gillu da jin haushin wani duk ba wannan bane kurin abinda za mu gani kurin muna hange ka in ka bi mu san annabi to sai mu roƙi Allah mu kuma Allah ya ba mu annaba sai mu ta matsawa duk yadda ka zo akan annabi muna gaban ka dagewa za mu eh mu dage ba wani abu da zaka biya ka nuna mutum a yanzu na burgewa in kana so ka burge mu ya mu ya mu ka zo mu gani mu ga kana san annabi kana raya sannan annabi to mun yadda wannan mu sai mu jinjina ma duk wanda ya fi mu san annabi sai mu sallama ko ba fa a baki ba aikace a gani dan kar ka ji a karatun mu ka zo ka ce kai mai san annabi ne za mu gwada ka yawa in ka sai je ka wani zai zai ce ai mai san annabi ne ba haka abin yake ba a gani a aikace eh ai abin baya koya in kana son abu a gani a fili man mutum yana son yarinya zai fito fili ya nuna fa eh ba ka je kawai gidan yarinya ne zare zare ka dawo ba titi a ce kana so amma masu yi da gaske sun je sai su ce ga dubu goma a ba wane ga dubu goma a ba iya wance a ba iya babba a ba iya karami a gidan ka kai kamar dubu a masanto mai yi ne da gaske an gani a ƙasa wani tsohon babanta yana zaune a zaune yana baki aka yi a ja na gata malam baki ne to gunwa suka zo gun wance sai zai aka yi aka ce a za ka gani an za ka ce baba ga dubu a hirin sai ce lalle wannan ba ka ne ba ne nema ne na gari ya gani a ƙasa don kana son annabin sai mun gani a zube mu ga gudunmuwarka akan ƙaunar manzon Allah ko mu ji kana son duk wanda yake son annabi tun mai ƙaunar annabi sai ka so shi ba ba zai yi kuma kana son manzon Allah duk mai kin annabi kuma sai ka ki shi kuma son ka da annabi ya gaskata sai ka tsaya da raya sunna sai an ji kana son ilimi da raya sunnan annabi to so ya gaskata ko ba dama ka kirkiri bidiya inda bidiya sai ka kawar kuma za ka bi mutum ka bihi don Allah in yana bin Allah ka bihi in ya bar Allah ka bihi ka ba Allah da annabi ba so na tsoro ba ka ce kana son annabi mutane ba sa son annabi ko sun kawo bidiya ka zo ka tuso a bayan sai ka ce kana son annabi muna kallon ka in kana so sai mun gani da gaske aikace ka fito ka nuna son annabi a fili kuma ka cire hasada kowaye ka bashi matsayinsa duk mutumin da gani a duniya yana da matsayi mun sani shehunai da matsayinsu malamai da matsayinsu almajirai da matsayinsu da haka za ka tafi an ce annabi kuma duk sahabin annabi sahabban manzon Allah a duniya ka nuna ba mutane irin su duk sai ka so su sai ka so su ba za ka yi da kana zagin wannan ka ce ba ka san umaru ba ka san Um- usmanu ba ka san wane kana san ali a'a dama ba annaba kake so ba duk mutumin da ya ce yana so na yazo duk zai so ko kuna da laifi a dalili na zai daga muku kafa ko to in dai saboda annabi ya gaskata mutane ko suna da laifi dole ne ka ce Allah ya musu gafara wanda suka yi mummunan aiki wannan ba sai ka faɗa ba kowa ya san matsayin su wanda suka kai yayan annabi da abubuwan da ya faru wannan dama dole ne a san annabin mu ma mun zo ne musu muke ba su kyauta ba amma manya-manyan bayan Allah da annabi ya zauna da su lafiya tsakaninmu da su mu musu addu'a ta alkhairi kuma duk wani mai baiwa kowane irin baiwa Allah ya ba mutum bai kai sahabin annabi ba ka daina ganin baiwan zai razanar da kai bai kai ba bai kai ba kuma duk yadda aka bada baiwan sahabban annabi sun fi kowa su kuma sahabban annabi duk darajar su duk baiwar da Allah ya ba su a cikin su annaba dubu ɗari da ashirin da hudu ba wanda ya kai darajar annabi da matsayinsa daban Allah ya ajiye annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu wannan matsayinsa daban a cikin annaba mursalai sun fi su a mursalan ulul azama ulul azaman annabin mu ne gaba kuma duk wani mai daraja kowane irin daraja Allah ya ba mutum dai ba annabi bane annabin Allah ne kan gaba ba a hada mutum da annabi ba a hada shi kowaye shi kowaye shi kuma duk yadda mutum yake da daraja ba a gama su da sahabban annabi ba a gama su shehunan mu da muke faɗan falalan su ba kaman sahabbai suke ba ana maganar sahabbai ba a kama su darajar sahabbai daban bayan su kuma kai kasa kasa za ka nemi daraja nemi su maliki wanda suka nuna mutane addini sun yi gogari a kan addini su ma da matsayin nan gaba kuma labin ɗin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ila yau mina hana ba ma ɗaukan matsayin wani dan yana tare da mu mu ɗauka mu bayi matsayin da ba nasa ba ko wanda Allah ya bayi matsayi dan baya kusa da mu ba ma cire matsayinsa sai a ajiye shi akan matsayinsa ka kaje da yake son annabi Muhammad Allah ya saka da alkhairi kowa a san matsayinsa a ba mai matsayi matsayinsa kuma Allah ya ba mu albarkacin sahabban annabi
أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها rukana shi ma ya ga irin misalin wannan aya fi misal hadal ayati na mu'jiza fi shajaratin da a ita ce da annabi ya sa annabi ya sa rukana ya kirawo فأتنهتا وقفت بين يدي ita ce ta zo annabi ya ce rukana ki kira min ita ce sai ta zo waqafat ta tsaya bayyana yadaihi nan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال sai ارجئي annabi ya ce da itaciyan ki komo فرجعت sai itacen ta komo ila mahalliha izuwa gurinta وعن الحسن labari ya zo daga Hassan a ruwayan bayaki ruwayan marsuli ne أنه صلى الله عليه وسلم شكا إلى ربه من قومه
annahu cewa sallallahu alaihi wasallam wannan annabi namu tsira da abincin Allah shaka annabi ya kai kuka ya kai kuka ila rabi izuwa ga ubangijinsa min qaumihi daga mutanensa ai ba'aruhum shahin su وأنهم يكوفونه وسأله آية يعلم بها الله مخافة عليه
wa'annan cewa su mutanen nasa yukawuhuna suna tsoratar da annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ko za su dake shi ko za su tsare hidin nan da yake cewa au ya qatulu au ya karju wasa ala ayatin annabi ya tambayi aya ya alama biha wanda da ita ce zai gane Allah makabata alai babu wani tsoro a tare da shi فأوهي إليك أن ائتوادي كذا
oh ya ne sai Allah ya wayi izuwa ga wannan annabi namu an iti wadi kaza Allah ya ce annabi ka je kwari kaza mana فيه شجرة فدع قطنا منها يأتك ai fi daga wannan shajara da akwai itaciya idan ka je fada ugusuna mina ka kira rehe daga wannan itacen ya fi kai rehen da kansa zai zo gurin ka in can ana kiran gini itacen nan kuma yanzu rehe ake kira ففعل fa ba'ala sai rehin ya zo gurin annabi فنعم فجاء يكد الأرض كدا حتى انتصب بين يديه ba ja sai wannan rehe ya zo ya kudu larar yana keta ƙasa kaɗan ketawa hatta inda saba ya tsaya bai ne dai nan gaban wannan annabi namu Mm.
فحبسه ما شاء الله annabi zai yau da ya gama uzur ya gaida annabi sai annabi ya tsare rehin masha Allah irin yadda Allah ya so yi wannan rehin ba bai dama ya koma ba ka ce dan huta ka san dalili saboda shi dan adam idan rehin ya koma da wuri cewa zai yi ba a cire ba ai abin da yasa ya koma da wuri ai da ya cire ne bai dade ba kamar yasa ya kama to ya dade in ya fara buhewa ya koma kun fahimce ne yawa amma daga itin ya koma da wuri an dan fara wani baran gamiyan cewa zai a idajen ai dama an ce da idajen ya koma da wuri ya zai kama annabi ya ce bari mu tsaye da shi bari ya fara yauki ko na buhewa ko me kuke cewa bari bari- bari ya dinga yaushi in ya fara yauhin da ba zai kama ba sai a mai da shi shikenan saboda shi mai magana ya kasa bakin magana fa abazahu annabi ya tsare shi masha Allah irin yadda Allah ya so min zamani baqaihi da dai ya dade ya dade ya fara yauki me ku ya ce wani ba yauki ba yaushi ya fara yauki dade wani ya kai haka sai haka yin ثم قال له ارجع كما جئت ya ce to yanzu ku koma kama ji ta kamar yadda ka zo sai aka mai da shi mhm.
فرجع ya koma kuma ya dane da dan uwan nasa gam yana nan kuma ya zama kore bai zai mutu bai shi mutuwa ma ya samun dama ne hausa suka je guduwa samu- tsayuwa samun dama guduwa ma shi mutuwar ma wallahi samun dama ne ko yana son ya mutu yadda can bai isa ba dole sa zai kama ai mutuwar ma sai an samu dama yake mutuwa ai wane mutum ana aikin manzon Allah ai ba wani maganar cewa wani yayi yauki ko yayi menene mhm.
فقال يا ربي علمت أن لا مكافة علي sai annabi ya ce faƙala ya rabbi ya ubangiji ya ce alimtu na san Allah makafata babu wani abin tsoro a tare da ni ونهوا منه عن عمر رضي الله عنه Rahu misalin wani ruwayan ma ya zo daga sayyidina Umaru dan hadawun a ruwayan da aka samu daga Amru dan As وقال فيه أرني آية لا أبالي من كذبني بعدا
wa qala ya faɗa fi a wani ruwayan wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a ba da qawli Allahumma arini ayat ya ji Allah ka nuna min aya la ubali wanda ba ruwa na man kazzaba ni ba da ga wanda zai kare sani a bayan wannan ayan mhm.
وعن ابن عباس رضي الله da عنهما aka ambaci wannan wani ibn Abbas Abdullahi dan Abbas a ruwayan Bukhari a tarihinsa da kuma Darimi da Imam al-Bayhaqi ya rawaito yana cewa أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي annahu sallallahu alaihi wasallam annabi zira da amincin Allah yana cewa qala annabi yace lil a'rabi qala lil a'rabi annabi ya faɗa ga wani balarabe mhm أرأيت إن دعوت هذا الإذق من هذه النقلة تآ تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم
amin ya rabbi qala li arabi sai annabi yace ara'aita ba ni labari kai balarabe in dawo da hadal izki idan na ciro wannan jijiyar na kira wannan jijiyar min hadihin da kalaji daga wannan dibiniya a ta yada ka shaida anni rasulullahi cewa ni manzon Allah ne yanzu kaga an ciro rehe an kira wa rehe nan an kira itace yanzu jijiya za a kira sai a bar itacen jijiyar kada yake so ta je ta dawo ka yadda za ka shaida cewa shi manzon Allah ne balaraban ya ce kala na'am ya ce kwarai ya rasulullahi na'am sai فدعاه annabi ya kira wannan jijiyan فجعل ينقض حتى sai أتاه jijiyan yankuzu ka san jijiyan dibino da jijiyar gihinya da jijiyan goruba duk kusan ɗaya suke a nan ake cirewa a yi sankiya to yankizu yana jawuwa yana jawuwa sai ka ga shi in ka bari ma su zai koma in ba ka da karfin cire jijiyansu in ka bari su zai koma to yasa yankizu ana jan nan da kansa ya ja kansa shi da in an bari zai koma ma ya fito fili ya zo gurin wannan annabi na ba shine yankizu din fa shara ya subutu ilai mutawajjaha ladai ya nufi gurin annabi hatta أتاه har ya zo gurin annabi mhm.
فقال ارجع sai annabi ya ce da wannan jijiyar ki koma فعاد إلى مكانه
sai jijiyar ya koma sul ya ga inda ya fito wa karajahu وخرجه الترمذي abu isa tirmidhi ya fitar da wannan hadisin a karajahu fi jami'i a babban littafin sa ya fitar mhm.
وقال هذا حديث صحيح shi tirmidhi ya ce hadha hadisin sahihun wa ga bi asal dunaji wa ghairihi hasanun sahihun فقيل جمع بينهما لرواية من طريق أحدهما تقتري صحته والأخرى حسنه أو حسن لذاته صحيح لغيره ko hadisin ya zama hasanan ne ga zatinsa sahihun ya zama ligairihi ga waninsa bi itibari saboda lura da ta'aruda karbabawa ruwaya to na ruwaya a wasanin hasanan din lugga ne sahihun hujjatan dan aka ba hujja da to jama'a za mu tsaya nan Allah ya yarda babu albarkacin annabi eh ayi zikirin lahi ha daya abinda muka ya kuskure Allah ka gafarta mana awa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilas Sima karanci fatiha kafa uku uku godiya ga Ubangiji bismillah da kul huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa bakwai bakwai wannan sallah ne alfarma da yazo na layya Allah ka sa mu yi sallah cikin daraja da wadata da ni'ima kuma duk musulmin duniya Allah ya sa su yi sallah lafiya duk inda musulmi dan uwanmu yake a yi sallah lafiya yahuda da nasara abinda suke nufi ga al'umman annabi na idan sallan mu na layya ya zo sai za an zo mana da fitintunu kala kala to Allah karka yadda Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kariya mu musulmi mu yi sallah lafiya a karanci fatiha kafa bakwai bakwai a karanci fatiha kafa bakwai ga mahajjata wanda kasar Saudiya bana za su yi haji to Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya dukan sharri Allah ya kare jamali ilahi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kare mana kasar mu ka kare jama'ar mu musulmi su zauna lafiya fitintunin da yake faruwa guri guri Allah ya kawo ƙarshen sa mutanen mu na Maiduguri muna musu daukin addu'a da mutanen mu na jihar Yobe da mutanen Katsina da Zamfara da Bauchi da duk kewayen nan inda suke cikin fitina Allah ya kawo ƙarshen sa mun tuba mun fake da annabi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da duk wani sace-sace da fashi da makamai da kirinabi da Allah kawo ƙarshen su Allah kai mana ɗauki Allah duba annabi Muhammadu mun tuba mun fake da manzon Allah mutuntunin da yake faruwa na ƙarshen zamani Allah kai mana maganin sa fatiya kafa bakwai bakwai jama'a ƙara fatiya kafa bakwai bakwai dukan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya wa inda suka yarda da mu suke sa mu bukatu akan addu'o'insu to abin da suke nema ba mu da shi taskar Allah tana hannunka duk musulmin da yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa wannan addu'a na hailala da muke yi a dalilin sa duk musulmin duniya mun sa sa addu'a Allah wanda bai da lafiya a duk inda yake zaune ka bai lafiya wanda yana daure Allah ka yi dailin sa ka sunce wanda yana neman zama lafiya Allah ka bashi wanda bayi mai nauyi ya hau kansa mai kaunan annabi Allah ka sauke masa mai neman jari Allah ka baya masu sana'ar hannu Allah ya sa musu albarka wanda suke zuwa mana ziyara gari gari daga nesa su zo ziyara su koma Allah ka biya musu bukatunsu da direbobin da suke ɗawainiyan kawo su su ma Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi kuma Allah mu roƙe ka wanda suke da yara mata sun yi aure ba da gai to iyayen Allah ka hore da za su aure da 'ya'yansu wanda suna da yaransa maza sun tura karatun Qur'ani ko na ilimi da namu da na jama'a Allah ka hore musu karatun wanda kuma suna da neman shiryen ƴaƴansa maza to Allah ka shirye da yaran ka haɗa kansu guri ɗaya duk wani fitina junansu Allah ka ɗauke wanda iyayensa sun rasu babu su sun rasu mun sa shi a cikin addu'ar mu na hailala duk wanda suka rasu musulmi tun daga annabi Adam zuwa yau al'umman annabi to Allah dalilin wannan hailala da muke yi Allah ka sa ya zama fida'u gare su yanzu mun samu kusan miliyan ɗari takwas ɗin musulmin duniya suna ciki Allah masu ƙaunan annabi ka sa su zama fiddawo gare su wanda suka rasu ka ji kansu rayu ya zama fiddawo zuriyar da za mu bari a bayan mu daga nan har tayin kiyama duk musulmi masu ƙaunan annabi mun musu addu'a wannan hailalan ta zama fiddawo gare su Allah ka yarda da haka kuma ƙasar mu ta Nijeriya shugabanni Allah ka jefa musu adalci a zuciyarsu wanda suke da wani manufa mummuna na zalunci in na shirya ne Allah ka shirye su wanda suna da niyya su taimaki al'umma amma ba su da ƙarfi ba yadda za su yi to Allah ka ba su dama masu aikin ɗamara 'yan sanda sojoji duk wani mai aikin ɗamara wanda yake arewa a Nijeriya Allah ka ƙara masa ƙarin girma kuma a aikin da aka sa su su kare wa musulmi mutuncinsu to su cire san duniya zuciyarsu su yi aiki ƙasa ta zauna lafiya a taro mu mu yi addu'a su kuma da za ka sa su aiki su daure zuciyarsu ƙasa ya zauna lafiya alfarman wannan annabi namu alfarman wannan jama'a namu Allah ƙasar mu ya zauna lafiya duk inda kowa yake da dama da gudunmuwa inda aka sa yi aiki akan aikinsa to Allah ka sa yi wa ƙasa aiki ya taimaki musulmi da musulunci a taimaki musulmi da musulunci Allah mun nemi wannan a ƙasar mu ta Nigeria Allah ka taimake mu yadda sauran ƙasashe da mun bi su daraja yau ga mun zama abin tausayi a Nigeria mu ne muke sha'awar wasu ƙasa ba da dadewa ba da kowace ƙasa a Afirka duk Afirka ba ƙasar da take da arziki irin Nigeria to Allah ka dawo mana da arzikin mu kuma adalcin da muke nema a Nigeria Allah ka dawo mana da shi zama lafiya a Nijeriya mun nema Allah ka da mana da shi mun nemi mu zauna lafiya kamar da mu yan defenda kuma Allah ka ba mu tsaro a Nijeriya a zauna lafiya malamai su tsaya a matsayin su a duk inda suke su faɗi gaskiya shugabanni kuma su yi adalci ga mutanen Nijeriya ƙasar ta zauna lafiya malamai su tsaya su koyar masu wa'azi su yi wa'azi akan gaskiya yan kasuwa su cire haƙƙin Allah su bayar talakuna su daina zalunci dan kasar mu ya koma ya zauna lafiya mu yan Nijeriya ruwa ya ce mu Allah muna neman dauki a duba annabi Muhammad a halin da muke a Nijeriya Allah laifi muka yi ma mun tuba saboda san da muke wa annabi duk wani bala'i da Allah zaka sauke wa kasar nan ko kadara ne akan san da muke wa annabi Muhammad Allah ka dauke mana abin da yake faruwa a kasar mu Allah laifin mu ne mun tuba mun fake da annabi Muhammad Allah kai wa yan Nijeriya dauke kasatan a kebe sauran kasashen musulmai na duniya gaba daya to mun raba su a ƙasar namu da inda musulmi yake a duniya abduwar da muka yi wa kanmu na alkhairi to a inda yake zaune Allah shi ma mun sa mun masa addu'a ta alkhairi Allah kalamun ce duk musulmi ya zama majority su zama yan dafin mu zauna lafiya Allah mun nemi wannan ka ba mu dama Allah ka amince alfarman wannan annabi na bayan nan kuma Allah mun roƙe ka duk marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya musulmi a Nigeria mu zauna lafiya duk musulmi wanda zai bada gabansa gabar yayi sallah ya ji musulmi ne faɗan uwansa musulmi mu zama ɗaya tsantsiya ɗaya maɗaurin mu ɗaya mu ji muna son juna wannan rabe-rabe da yake faruwa ba mu san ta inda ya zo ba duk wani musulmi kaga yana kin musulmi ɗan uwansa to shugabanci yake nema in ba haka ba musulmi ya gane annabi ya ce al muslimu akul muslim la yazlimuhu wa la yaqiruhu ataqwa hahuna فأشار صلى الله عليه وسلم إلى كذا كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وإرضه to Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya Allah ka taimake mu in namu lokacin yayi Allah ka sa mu cika da imani ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya ka sauke mana lafiya mu zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya wannan karatu da muke yi Allah ka sa ya zama mai amfani ne mu mu amfana al'umman annabi su amfana inda ba sa zama lafiya a ƙasar mu ko ina da ko ina general mun nemi zama lafiya Allah ka sa a zauna lafiya Allah duk masu mulkin mu ka jefa musu imani a zuciyarsu su yi kihin musulmi fa su yi kihin musulunci su yi kihin ƙasansu su daina zalunci su dawo ya ubangiji a taimaki Nigeria muna cikin wani hali malamai su yi adalci gwamnan Maiduguri ba na Umar Zulum yana kokari mun ga kamunsa Allah ka saka masa Allah ka tsaya masa ka daure masa zuciyarsa sauran gwamnoni wanda halinsu irin nasu ne su ma ko mun san su ko ba mu san su ba Allah ka taimake su shugaban ƙasar mu kuma Allah ganar da shi kafin mulkin sa ya kare abubuwan da yayi niyya za a yi wa arewa to Allah kai ne da yi Allah ka taimake mu wutan mu na Mambila Allah maza maza a dawo madadin nebar mu mu ma mu zama standing kuma kurar riba kalabar wannan kogi da za a ja riba naija Allah ka da aikin nan mu ma mu zama muna da inda jiragen ruwa za su faka a arewacin ƙasar nan guraren da aka tera fetur ɗinmu da mutanenmu na bauchi da bauchi da sauran gurare da maiduguri inda aka tona fetur Allah ka ba da dama a ci gaba da gudanar da aiki arewa mu zama standing Allah ka yadda da wannan ka ba mu tsaro a ƙasarmu duk addu'ar da ya kamata mu roƙar wa ƙasarmu Allah ka shaida mu roƙe shi dan annabi Muhammadu Allah ka biya mana bukata almajiran da muke tare da ku da garada masu kaunan annabi Allah ya jefa mana san annabi da mu da ku Allah ya ba mu albarkacin annabi mu zauna dan annabi Muhammadu Allah mu roƙe ka mu zauna lafiya dukkan nauyin mu Allah ka ɗauke mana da iyayenmu Allah kai mana rufin asiri mu zauna lafiya duk Nijeriya kowa da kowa duk musulmin duniya mun sa zuwa cikin addu'ar mu innahu ta'ala ala zalika qadirun inna mu lokacin yayi mu cika da imani kabarin mu ya zama dausayi daga dausayin aljanna a ba mu takardan mu a hannun dama ka ba mu dama Allah mu tsallaka siradi kamar walƙiya mai ɗauke idanu idan ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir Allah ya sa mana daga aljanna in za a zare ranmu a zare ranmu da imani tambayan mu na kabari ya zo mana da sauki muna tayi a kabarin mu mu yi musabiya da wannan annabi namu Allah ka inuwantar da mu a inuwan al'arshi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa da iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da jama'armu gaba ɗaya a inuwar da mu a inuwar al'arshi Allah mu roƙe ka ranar lahira ran da za mu yi fuska da wannan annabi namu Allah mu roƙe ka annabi Muhammadu ya ji daɗi da mu yana ganin mu manzon Allah ya yi murna manzon Allah ya walwala mu ga nashawansa mu ga uhiriyansa ya ji daɗi akan mu raya sunna mun kula da sunna mun yi aiki akan sunna annabi ya ji daɗi mu je mu gaida annabi mu risana mu zo mu zube a gaban annabi Muhammadu ya ba mu izini mu daga ido mu kalli annabi mu ce ya rasulullahi muna neman izininka ya ce me kuke nema ka ba mu izini mu daga hannu mu jinjina wa innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun bi sirri fatihatul kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق حج الحق ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم الفاضل